وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء kuma wanda yake daidai da ishirin ga watan uku miladiya dubu biyu da ishirin da biyar daidai muna nan a cikin suratul isra'i jiya mun kwana a aya ta hamsin da bakwai za mu tashi a kan aya ta hamsin da takwas malam bismillah Allah ya ce in min qaryatin babu wata alƙarya malamai suka ce alƙarya azzalima illa na muhlikuwa face wato mu ne za mu hallaka ta kabala yawan kiyamata gabanin ranar kiyama Allah shi babu wata alƙi Allah ya ce ne
وآتينا ثمود الإنسان ana nufin ayoyi na mu'jiza wanda Allah tabaraka wa ta'ala yakan saukar da su don su zama izina kuma aya tana zuwa da ma'ana kamar shida idan muka duba cikin qamusul qur'an al-wujuh wan nabair santa da bauta kuma suna kalmar aya tana zuwa da ma'anan al-mu'jizat wato mu'jiz da Allah yake baiwa annabawansa to sai an nuna muku aya kaza ma'ana sai an nuna muku wata mu'jiza to Allah ce ai ba abin da ya hana mu mu aiko da waɗannan mu'jizozin gare su illa an kazzaba bi hal awwaluna face mutanen farko sun nema an nuna musu ayoyin an aiko musu da ayoyin suka bijire muka hallaka su to Allah ko ba so yake ta hallaka bayan ta ba to takwifa ba ma aiko da ayoyi na mu'jizozi illa takwifan sai dan ne sai dan tsoratarwa kisa da an sami girgima da an sami menene na rana kifewar rana ko kifewar wata sai ka zaunan ku sun zo suna cewa to jama'a kar kowa ya tada hankalinsa eh kowa ya kwanta ka ci da mutane tunda Allah Allah zai ce wa manul kila bil ayati illa tafwita inna shamsa wal qamara haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kittewar rana da wata aya ta yi aya ta yi ko ayoyi daga cikin ayoyin ubangiji Allah yana nuna haka ne dan su a firgita sai ke nan kawai sai ka miƙe a cikin masallaci sai ka ce to jama'a ga shi mun tsinci kan ba a wani yanayi ƙila mun zo yinin da ba shi da gobe ka razana mutane wanda ga lokacin zai koma ya ce su yi fadi ka ka taimake shi kuma don haka Allah yake aiko ayoyin ai illa takwifan sai don firgitar da mutane sai
ومخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كثيرا
To kun ga muna magana akan ayoyi an gama ko muka ce ayoyi sun zo da ma'anonin su kuma yadda muka karanta lokacin da muka ce maka shine wa idh qulna laka ka tuna lokacin da muka gaya maka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muka ce maka inna rabbaka ahata bin nas hakika Allah ubangijinka ya kewaye mutane da iliminsa ya kewaye mutane da ƙarfinsa da mulkinsa duk inda mutane suke Allah ya kewaye da sani ya kewaye nuna maka dangogin abubuwan da muka nuna maka ba lokacin da ka tafi Isra'i to wa mu nuna maka su ba illa fitnatan lin nas fa sai dan su zama jarabawa ga mutane hakan ko aka yi da ya isra'il da iraki ya dawo garin maka yi ce ai ga inda ya je ya dawo wannan sai ta zama jarabawa ga mutane waɗansu suka yi imani waɗansu suka kafin ce samu ɗaya na abu baka kace to ka samu labarin abin da mutumin naka ya ce ya ce me ya ce sai aka ce masa ai cewa ya yi wai ya je baitul maqdis har ya dawo tafiyan kwana arba'in a daren nan ya tafi ya dawo kafin sallan su bashi sai na abubakar ce an tabbatar ya faɗi hakan sallallahu alaihi ba ka da wani tantama a kai domin shi huwa sadiqul maslum shi ne gaskiya ne kashin kansa ne gaskiya ne kuma al abin gaskatawa ne cikin dukkan abin da ya bada labari to Allah ya ce ba mu nuna maka abin da kwan da muka nuna maka ba illa fitnatan linnasi ba ce don wannan abin ya zama fitina ga mutane fitina a nan ya zama jarrabawa bishiya kuma bishiya ce wanda yake ita asalinta a tsakiyar wutar jahannama take tsorowa wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta labarin a shajaratul mal'una kafirai suka ji suka ce tabbiza bishiya a cikin wuta sai suka ce annaru tariqu shajara sai sai don ta zama fitina waɗansu su yadda waɗansu su kafin da sai Allah ya ce ni wa nukhawifuhum kuma muna tsoratar da su ne da waɗannan ayoyi fa ma yaziduhum illa tughyanan kabira to ba abin da yake ƙara wa kafirai na ayoyin da Allah tabaraka wa ta'ala yake bayyana
آدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرجت أخرتني إلى يوم جزاؤهم جزاء موفورا
Allah ya ce wa in qulna lil mala'ikati ka tuna wa al'umman kai lokacin da muka ce wa mala'iku yasjudu li adam ku yi sujuda ga annabi adam dan girmamawa kun ga Allah tabaraka wa ta'ala ya shirya jarrabawa ne tsakanin فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء وعلم آدم إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون
To wannan ka tuna lokacin da Ubangijin ka Allah ya ce wa mala'iku inni ja'ilin fil ardi khalifa lallai zan sanya khalifa na a bayan ƙasa. Ba ba khalifansa ba shi ma ya zama wani ƙaramin Allah, a khalifansa kamar wakili wajen zartar da hukunce-hukuncensa. Mai mala'iku suka ce, Ƙalu a ta ja'alu fiya man yi fiya tasbihi game da gode maka wani ƙaddisu laka muna tsarkake ka. qala sai Allah yake inni a'lamu ma la ta'lamu ni na san abin da baku sani ba na san maslahar da ta sa maslahar da zan sa dan adam ya zama khalifa na a bayan ƙasa to daga wannan lokaci sai Allah ya ce bari a shirya jarabawa shine Allah ta alal mala'ika sannan sai Allah ya bijiro mala'iku ya bijiro ya zube musu a gaban su fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i sai Allah ce ku bani labarin sunayen waɗannan abubuwa in kuntum sadiqina idan kun kasance ku masu gaskiya ne cewa kun fi zamowa maslaha a bayan ƙasa ku zama khalifofi mala'ika ne qala sai Allah ya ce ya adamu anbihum bi asma'i ga musu sunayen su annabi adamu sai ya dauki abu sai ya ce wannan sunan sa kaza amfanin sa kaza falamma an ba hun bi asma'ihim lokacin da annabi adam ya gama gaya musu sunayen waɗannan abubuwa qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba samawati wal ard wa a'lamu ma sai Allah tabaraka wa ta'ala nan take sai umarni ga mala'iku wa id qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin Allah ya ce ka tuna lokacin da ne muka yi umarni ga mala'iku muka ce ku yi sujuda ga annabi Adam fa sajadu mala'iku gaba ɗaya sai suka wastakbara yayi girman kai tsakanin min al-kafiri na zama daga cikin kafirai malamai suka ce girman kai shine laifin da aka fara sabawa Allah da shi a bayan ƙasa can cikin surfiya filma da Allah ya ce sujuda yake yin sujuda Allah ya tambaye shi ya iblis ma mana ka an ta sujuda قال يا إبليس ما منعك أن تسجد malaman usul suka ce ba ta tsaye mummunan kiyasi a bayan kafa ba irin wannan Allah ya ce sujuda ya ce ba zai yi ba me dalilin ka me yake Allah qala ana khairun min yace abin da yasa ba zan yi sujuda ba kai Allah adani sarki Allah bai ce su juda ke ba zai ba amma Allah bai ce mala'iku ce shi da harshen wuta shi kuma annabi Adam an halice shi da mai da tabo yake to shi wannan shine dalilin da yasa ba zai su juda ga annabi Adam ba shi yasa duk wanda ya koma ya yi dawo yana bin hanyar iblis kuma shaidan to ya halaka Mm, wannan kissan mabatta haka to maganar sujudan dai shine fasajalu وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لإبليس قال a asjudu liman khalaqta ina yanzu zan zo ne ya sujada ga wanda ka halicce shi yana tabo ku ji abin da yake wa Allah kai karewa ma qala ara'aitaka ka karanta ko qala sai iblis ce ara'aitaka ka bani labari ita sa kaina shine ma'ana yace ana khairun minhu to ai na fi shi khalaqtani min narin ka halice ni daga wuta wa khalaqtahu min tin shi kuma daga tabo ka halice shi abin da ya faɗa kenan ta yake la in akhartani ila yawmil qiyamati wallahi inda zaka jinkirta min zuwa ranar kiyama inji shi yake masa qala dhahab sai Allah yake to tafi ka bani waje amma faman tabi'aka minhu duk wanda ya bi ka a cikin su fa inna jahannama jaza'ukum jaza'an mawqura to hakika wutar jahannama ita ce makomarku ita ce sakamakon ku kai da su jaza'an mawqura kuma sakamako wanda yake cikakke babu yi Allah ce wastabdil man istaqata minhu bi sautika ka je ka firgi duk wanda ka sami iko a cikin su ka firge shi bi sautika da sautinka sahabi abdullahi dan mas'ud yace su ne kiɗe kiɗe da raye-raye duk wanda ka ga mazamir da dukkan wani abu na kiɗa da waka shine a gabansa to rabban jalib alaihim bi khailika wa rijlika kuma ka kai musu hari akan dawakanka shine wa ajlib alaihim bi khailika ka kai musu hari akan dawakanka wa rijlika da dakaranka duk ka kai musu hari ka ɗebi na ɗiba wa sharikum fil amwali kai tarayya da su a cikin sha'anin tara dukiya yanda kai kake tara dukiya tarayya da su wajen tara yaya eh shine yayan zina wa iduhum Allah ce kai ta musu alƙawari miyagun alƙawari na ƙarya za su yi ta bin ka kaman ceton gumaka kaman wato duk wani hanya na saban Allah ka yi ta musu alkawari na ƙarya za su yi ta bin ka. Inna ibadi Allah ce lallai bayina je ni magana ko? Akan ibadun lahi wane? Sun ce bayan Allah sun kasu kashe biyu. Ko mai bayani ba? A wajen malamin tauhidi. A'a. wannan ta sha ba ta kama ba ibadan layi alkauni duk wanda kake tsammani a ƙasar nan duk bayan Allah ne su krom ba bayan Allah ba ne ibadan layi alkauni ne ko ba cikin bayina ba cikin bayina na kwarai wa kafa bi rabbika wakila Ubangijinka ya isa abin dogaro, a nan yana magana da annabi sallallahu Alaihi wasallam. Ayi da dama, Allah tabaraka wa ta'ala ya toge bayin Allah daga ribata na shaidan a wurare da dama. da kun yi Allah ya soge bayansa na kwarai da ayoyi da dama ka yi ya kokari ka zama daga cikin waɗanda suka fi ƙarfin shaidan
mana godiya a fasa da kai mu ba mu ikon aiki da abin da ke faru malam bayan ka sana fasa da kai an sha ruwa lafiya malam muna tambaya ne a kan wata muhimmiyar addu'a da za mu iya yi Allah ya azurta mu da mata na gari kuma wanda zai yi Eh addu'a na neman mata ne ko na ne ne? Matan aure. mata aure don kawai ne kasa fahimta to yanzu mata ta aure dukiya ce ko arziki ne arziki ne ko da su to shi kenan bukatan ka neman arziki ne na aure ya razzaku ya razzaku ya razzaku ka azurta da mata ta kwarai lokacin Allah ya sauko saman duniya yana cewa ina mai neman arzikin mata aure ina mai neman lafiya ina mai neman mulki kai kuma kana ta yaron zaɓu yaron zaɓu to sharaɗi ka ko ina ana yi yi ko to kun ji ashe ana yi da kafa ana yi da hannu to shi kenan sai aka tambaye ka ne ba nan yaron zaɓu kai dibi dibi ashe baka ma san me kake roƙon Allah ba suka ce to ka haɗi amma inda za a tambaye ka me ma'anar yaron zaɓu sai ka ce ya mai yawan azartawa kun gano a sigatul mubalaga ya mai yawan azartawa ka azarta ni na mata ta kwan dallan isha'i in ce wannan na zo ne da Allah ka dan azarta ni da abin da zan ci na buɗe baki sai ka ɗauka ka bashi ka ce to gashi nan na azarta ka da shi ka aiki da wannan sifan ko baka yi ba abu na uku ko malamai suka ce ya zama na ba ka shakka a zuciyanka lokacin da kake roƙon Allah kar ka yadda ka ce to na dai roƙe shi bukatan ba kir ka ɗauko ka roƙe shi da shi kuma ka yi ƙoƙari ka dinga aiki da wannan siffan sannan kuma ka cire shakka na
amma da ya sa cikin addu'a ne ba su iko ya aure kuma da aure da su
Allah ya aurar da su in aka kai su sun ce Allah ya aurar da su to Allah ya sa Allah ya ba su sha halin da za su yi aure kuma ya hada su da masu son masu addini shikenan
sai addu'o'i na kai malam na godiya da wannan darasi da ake ba mu Allah ya jigan iyaye Allah ya kara mu rayuwa amin amin amin to Allah ya fara mu da hasan zai dire sauka zai ta Allah ya taimake mu mu ma da muke dan tattaba angonin a dage Allah ya ba mu iko ya Allah ya sa mu ga karshen wannan goman karshe lafiya kuma Allah ya azurta mu da daren lailatul qadari Allah ka sa alqur'ani cece mu Allah ka sa alqur'ani cece mu Allah ka sa alqur'ani cece mu ya ci gaba da sashi a cikin addu'a Allah ya ba shi lafiya sauran marasa lafiya da suke gida da waɗanda suke asibiti Allah ka